الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wani yammaci na ranar asabar 17 ga watan sha'aban shekara ta 1433 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma bakwai ga watan bakwai shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'ul kabir kafin darasi na yau ba laifi idan da 'yan tambayoyi suna iya gabata na'am na'am daga wani sai man ce ya ci abinci kuma ta an jima ya dina kuma aka da kuma sake ci abinci
wani mutum yana azumin nafila ya manta ya ci abinci zuwa jimawa ya sake mantawa ya ci abinci kamar misali ya ci abinci kusan su biyu akan mantuwa shi menene wai matsayin azuminsa azuminsa azumi ne wanda yake ingantacce an gane ko azumi ne wanda yake ingantacce kuma ba maganar ramuwa a kansa kamar yadda karmu manta ya gabata a darasinmu hadisi sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan Allah ke cewa duk mutumin da yawa gari yana azumi ya manta ya ci ko ya sha zan Allah ya ce falyutin masaumahu ya cika azuminsa fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu aw kama qala zan Allah ya ce ya san da cewa kadai ubangiji tabaraka wa ta'ala ne ya ciyar da shi kuma ya shayar da shi don haka kuma kar mu manta mun wuce da hadisi wani daga cikin magabata yake faɗa ga abu huraira Allah ya kara masa yadda yake ce masa nawayi gari ina azumi aka kawo abinci muka ci muka goshi sai bayan na ci na goshi sai na tuna azumi nake hado bayan zuwa jimawa kasancewar aka abinci sai bayan na gama cin abinci sannan na tuna cewa azumi nake a kaɗan ne sai da ya kusan so uku an gane ko ya ce masa ba laifi ka ci gaba da azuminka sai yake cewa kai dai mutum ne wanda baka saba yin azumi ba inda ka saba yin azumi bayan da za a yi irin wannan mantuwa ta maimaitu wato a irin wannan a lokaci daya mutum ya manta ya ci ya sha sannan kuma ya sake ci ya sake sha har ya wuce a lissafa a yini daya yake cewa kai dai baka saba azumi ba inda ka saba azumi to irin haka ba zai maimaito ba gare ka don haka wannan hadisi shi ma ya gabata a darasin an gane ku duk da cewa hadisin ba a cikin nasi ba yake hadisi ne wanda ana ya zo da shi a cikin sharhi na shi wannan sahabi da ya manta ba sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bane wani almajiri ne daga cikin almajiran Abu Huraira Allah ya kara masa yadda wanda dai bayani ya gabata a kan shi alaikum salam don haka ba azumin nafila ba ko azumi na farilla mutum ya manta ya ci ko ya sha to ba maganar ramuwa a kansa iya abin da yake kan shi ba abin da yake kan shi illa kawai ya ci gaba da azumin sa azumi ne ingantacce na'am wai hadisul ahad da irin su kuma almutawati wannan shine kashi na farko daga cikin karkasawar da malamai suka ma hadisi wannan kuma sai ka koma fanni na mustalahul hadis za ka fahimci irin wannan istilahat akwai hadisul ahad sannan kuma akwai almutawati an gane ku sannan kuma kasancewar daga nan malamai suka kasashe kuma kashi uku sahihun hasanun ba'ifun shi sahihun yanqasimu ila qismai sahihun li zatihi sahihun li ghairi kadhalika al-hasan yanqasimu ila qismai hasanun li zatihi wa hasanun li ghairihi أما الضعيف فإنه ينقسم إلى تسعة وأربعين كما قال ابن حبان الوسطي shi hadisi wanda yake baƙi al'imam ibn hibban sai da ya kirga nau'i hamsin ba daya arba'in da tara kama ƙala al-hafiz al-iraqi wa adda hulustiyu fi ma'au'a lissatin wa arba'ina nau'a al-hadisu ba'i nau'i ɗaya na bin ɗaya nau'i arba'in da tara ne don haka wannan sai ka koma fanni wanda yake na mustala za ka gane me ake nihi da hadisul ahad idan aka ce khabarul wahid kenan anan alhadis algarib wal hadis al'aziz wal hadis almashhur an gane ko algarib wal aziz wal mashhur wannan duka ana kiran shi khabarul wahid kenan bayan wannan kuma sai al-mutawatir na'am alaikum salam kamar kaka wai idan mutum yana azumi ya haɗe miyau menene matsayin azuminsa ba miyo ba ko majina mutum ya haɗe azuminsa azumi ne ingantacce ba abin da ya shafe shi an gane ko miyo baya daga cikin abubuwan da suke karya azumi ya za a yi a raba mutum da abin da Allah ya halicce shi da shi wanda ɗabi'a shi ce a bakin sa yake na'am
an san soyayya za ka wani kashi a gwamnati shi ne abin warin da zai ne da zo zuwa mutum ne a kan daji kuma abin sun asibiti da ruwan ana jin warin gaza wannan baya babu illa wani arwala
wani misali gudu ne bayan an wanke shi kamar na isans ko na gasuwar da sauransu an wanke shi kuma an sanya ruwa wani lokaci idan aka sauye ruwan sai a ji wani abu wanda yake na warin isan ko kuma gazolikin shin ana iya yin amfani da wannan ruwa a cikin ibada kwarai da gaske in dai an wanke wannan makayi wato wankewa wadda take ta hakika duk abin da yake cikin shi ya bushe wannan wari ko da ya kasance to ba zai cutar da ruwan ba wannan daidai yake da wato salka idan an shi mai ta so da yawa sabon takarta za ka je irin abun baga ruwa da sauransu alaikum salam wani misali sura daya ya halatta ka maimaita ta a cikin raka'o'i guda biyu a ta farko ka karanta ta a ta biyu ma ka karanta misali a nan a raka'a ta farko da bayan fatiha sai ka karanta suratul qari'a a ta biyu bayan fatiha sai ka sake maimaita karatun suratul qari'a menene matsayin haka wannan matsayin sahalak ne to wai ka akasa misali ka karanta suratul qari'a a raka'a ta farko a ta biyu kuma sai ka zo ka karanta suratul adiyat misali wannan matsayin sahalak ne an gane ko illa kasancewar jera karatun alkur'ani ma'ana kamar yadda yake tartibu suwar wannan abu ne wanda yake mustahab saboda da kasancewar alkur'ani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malamai suka ce ba a jere ba yake sai bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka hada sururin suka jera su wanda sun dogara da hadisin Huzaifa ibn Yaman Allah ya kara masa yadda wanda hadisin yana cikin sahihai yake cewa na bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salla a wani dare ma'ana manzon Allah yana sallar shi sai na zo na kabbara na bi shi bayan Fatiha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kama suratul Baqara yace sai na yi tsammanin cewa in ya kai kan aya ta ɗari mazan Allah zai sun ku yayin ruku mazan Allah sai yi zarci sai na yi zaton cewa in ya gama suratul baqara zai yi ruku mazan Allah sai yi zarci da ya gama suratul baqara yace sai ya kama suratul nisa da ya gama suratul nisa mazan Allah sai ya karanta suratu ali imran da ya gama alu imran sai ya kama suratul ma'ida da ya kai karshen ta sannan ya duka ya ruku to kaga anan sai da ya karanta suratu nisa sannan sai ya karanta suratu ali imran a yanda kuma alqur'ani da yake hannun mu a yau bayan bakara sai suratu ali imran dan haka anan malamai suka ce dalili ne akan halaccin taqdim wa ta'khir baina suwar kana iya karanta sura wannan sannan kuma daga baya ka karanta wannan amma tare da cewa abinda aka fi so ka bi shi a jere Thank wani hadisin da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya gama rayuwarsa manzon Allah bai taba cin abinci akan teburi ba ma'ana a dora abinci akan tabul manzon Allah ya ci kuma har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya bai taba cin gurasa wadda take tacicciya wadda aka fitar da dissa an gane ko aka yi ta kale kale mai laushi gurasa su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadda suka rayu da ita alkamar ba a fitar da dussar haka kawai ake murzawa kuma gurasa ce wadda ba ta da laushi kamar yadda tamu take a yau wanda kai bayan laushin ta sai ka nemi wasu bluban da wasu abubuwa ka kara mata to shine kasancewar wai yau idan mutum ya ci abinci akan tawul shi yana da laifi ba shi da laifi ya aikata abu wanda yake na halak illa kasancewar ba komai bai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kau da kai dangane da irin waɗannan abubuwa domin abubuwa ne masu shagaltarwa shi mumini kar mu manta matsayinsa a rayuwa ta duniya tamkar bako ne an gane ko ka taɓa ganin bako ya zo gari lokacin cin abinci ya nemi wani teburi da wasu abubuwa idan ya samu abinci kawai nan zai raba ya ci abincinsa sannan ya tashi ya shiga sha'aninsa akan tafiya yake don haka mumini iya abin da ake bukata ya kula da shi ya shagala da shi shine abin da ya kawo shi rayuwa ta duniya shine bauta ma ubangiji tabaraka wa ta'ala da neman guzuri wanda yake mai girma domin ya dace da aljanna a gobe kiyama to amma sai ya kai matsayin mu a yau wai ba ma teburin cin abinci ba teburin har yayi yayi yake wannan idan an wuce yayin shi wai abin kunya ne ma a ganshi a cikin gidanka sannan idan ka riga ka gina gida sai ka daki sai ka yi daki wanda yake na cin abinci sana a manje da sauransu a zo a jera kujeru da wasu abubuwa wannan duk abubuwa ne na bata lokaci wannan kuɗin da zaka kashe akan wannan teburi da kujeru da sara a manje sarrafa shi akan wata hanya ta ɗaukaka addinin Allah a tanada maka sakamakon irin wannan abubuwa kiyama amma cin abinci akan tabul da sauransu wannan duka ba za ba ka da dalilin da za ka haramta shi an gane ko matsayin shi halaka ne illa kasancewar mumini ana buƙatar ya tsakaita kar ya yi abin da zai shigantar da shi ya dasa masa tsawon guri darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun gama babi na 36 kai tsaye za mu tashi babi wanda yake na 37 wanda babi na 36 shine wanda yake bayani dangane da wajabcin ramuwa wato ta azumi wanda yake na nafila idan mutum ya ajiye da gangan misali kana azumi na nafila sai ka karye wannan azumi da gangan cewa sai ka rama wani azumi a maimakonsa illa kasancewar hadisin bai inganta ba inda ya inganta da ya zama dalili a takaice hadisi ne bai wanda aisha allah ya kara mata yadda take cewa na kasance ni da hafsa matar manzon allah sallallahu alaihi wasallama muna azumi sai aka bujiro mana da wani abinci abincin kuma muna marmarinsa aisha ta ce fa akalna min sai muka ci abinci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya dawo gida fa ba da ratini ilaihi hafsa wa kana tibnata abiha ta ce hafsa sai ta rigaye ni dangane da yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tambaya take cewa hafsa ku ta kasance diyar mahaifinta ne ma'ana irin yadda umar yake da shari'a ma'ana buga gaba ba tsoro akan duk wani abu da ya sa gaba to ita ma hausa haka ba ta shayin komai an gane ko a hausa muka ce barewa ba ta gudu dan ta yi rarrahe galibin ɗabi'u da halaye na mahaifi to sai ka samu daga cikin 'ya'yansa wani ya ɗauki irin waɗannan halaye to shine a nan aisha take cewa wa kana cibnata abiha shin wannan yabo ne take mata ko menene take mata yabo ne wannan saboda ai shi mumini ba a son shi da tsoro duk wani abu ana buƙatar ya zamanto kana da jajircewa a kansa shine ta ce wa kana tibnaka abiha wato ta kasance diyar mahaifinta ne ma'ana yanda umar ya zamanto mutum ne wanda yake jere to ita ma haka tana da jira'a ma'ana buga gaba akan abu Aisha Hafsa sai ta ce ya Rasulullah inna kunna sa'imatai ta ce ya Rasulullah mun kasance muna azumi fa da lana ta'amun ishtahaina fa akalna min an bujiro mana da wani abinci kuma muna marmarin abincin mun ci menene matsayin azumin mu qala sai manzo Allah ya ce da su iqdi ya yawman akhara makana kurama wani yini na daban a maimakon sa a takaice wannan hadisi hadisi ne ba'ifi ma'ana ba hujja bane ba akan cewa mutumin da yake azumi na nafila cewa in ya karya azumin sai ya rama kar mu manta ingantacce ya riga ya gabata in ka ga dama ka kai azumin ka in ka ga dama ka aje in ka aje kuma ba maganar ramuwa a kanka za mu tashi babi na 37 قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في وصال شعبان برمضان malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sadar da watan sha'aban da ramadan ma'ana mutum ya haɗe su gaba ɗaya wato da azumi menene matsayinsa ma'ana ka kama azumi farkon sha'aban ka hada da ramadan قال حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان وابن عيينة عن منصور وابن المؤتمر عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان قال وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها قال أبو عيسى حديث أم سلمة رضي الله عنها حديث حسن وقد روي هذا الحديث أيضا عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله قال حدثنا هناد هو ابن السري أبو السري قال حدثنا أبدا هو ابن سليمان عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وروي عن ابن المبارك هو عبد الله المروزي أنه قال في هذا الحديث قال هو جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال صام الشهر كله ويقال قام فلان قام فلان ليلته أجمع ولعله تعشى واشتغل ببعض أمره كأن ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين يقول إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر قال أبو عيسى وقد روى سالم أبو النضر وغير واحد وغير واحد هذا الحديث عن أبي سلمة عن عائشة نحو رواية محمد بن عمرو wato ummu salama Allah ya ƙara mace yadda matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ma ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallama yasumu shahrayn mutatabi'ai illa sha'ban wa ramadan ta ce da ɗai ban taɓa ganin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam na azumtar watanni biyu a jere ta ce sai dai watan sha'aban da watan ramadan zahirin wannan riwaya na nuna cewa sha'aban gaba ɗayan shi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yake azumcewa sannan kuma sai ya hada da ramadan kenan ya yi azumin wata biyu a jere kamar yadda ita ummu salama iya saninta ne dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da wannan al'amari na azumi ta ce ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya azumci wata biyu a jere ta ce sai dai watan sha'aban wato da watan ramadan wannan hadisi me yake nunawa kenan shine kasancewar halaccin ko kuma mu ce mustahabbancin azumce watan ramadan gaba daya da watan sha'aban illa kasancewar zamu iske menene maganganun magabata dangane da shi azumce watan sha'aban gaba daya malam yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga aisha allah ya kara mata yadda wanda hadisin zai iya tsan zama a karkashin baban shi ne malam zai zo da shi nan gaba shi ne sai al'imamu turmizi yake cewa hadisin ummu salama hadisi ne kyaukyawa a takaice hadisi ne ingantacce malam yake cewa an rawaito wannan hadisi dada kuma daga abu salama daga aisha maimakon wannan riwaya ta farko abu salama daga ummu salama abu salama shine ibnu abdurrahman ibnu auf to wannan kuma riwayarsa ce daga aisha allah ikara mata yadda don karka fahimci abu salama a nan wato shi mijin ummu salama ba shi ba ake nufi abu salama a nan ibnu abdurrahman ibnu auf shine anan tunda anan tana bayani ne a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma manzon Allah bai aure ta ba sai bayan mutuwar mijinta shine Abu Salama Aisha take cewa ma ra'aytu nabiyya sallallahu alaihi wasallama fi shahrin akthar siyaman minhu fi sha'bana tace ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na yawaita azumi a wani wata tace sai sha'ban kawai ta ce kana ya sumuhu illa qalila bal kana ya sumuhu kulla Aisha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana azumtar watan Sha'aban sai dai kawai kwanuka yan kadan ta ce kai bari ma dai gaba ɗayan shi yake azumta ake azumcewa to dan haka ita wannan riwaya Aisha ta nuna cewa yana yana azumtar kenan mafi yawan kwanukan Sha'aban a nan sai ta ce bal kana ya sumu kulla ta ce amma bari ma dai kawai gaba ɗayan watan yake azumcewa to shine a nan bayan malam ya yi ishara ga riwaya ta uku shine hadithin hannad daga abda daga muhammad ibn amr daga abu salama shi ma ya rawaito wannan hadisi daga aisha shine malam yi ishara da yace wa fil babi an aisha radiyallahu anha shine kenan yayi ishara yazo da isnadin ana shine malam yake cewa an rawaito daga abdullahi ibn mubarak ya faɗa dangane da ma'anar wannan hadisi yace huwa sha'izun fi kalamil arab wannan abu ne wanda yake ya halatta a yaren larabci idza sama akthar shahr an yuqala sama shahra kulla idan mutum ya azumci mafi yawan wata sai a ce ya azumci watan gaba daya an gane ko yanzu misali abu ne ka sa gaba misali a cikin dari sai ka samu kashi gumiya tara zaka iya cewa kawai na same shi duka ko a yaren hausa akwai irin wannan lafazi kai kuma akwai dan abin da ya rage za ka iya cewa kai duka na samu to don haka a nan shi ne yawanci hadisin cewa abu ne wanda yake ya halatta a yaren larabci mutumin da ya yawaita azumi a cikin wata zai iya cewa na azumci watan gaba ɗayansa misali mutumin da ya ko ashirin da biyar ko da shida ko da bakwai ko da takwas zai iya cewa na azumci watan gaba ɗaya alhali shi ko ya rage wasu kwanuka a ciki kamar yadda ita a nan aisha take cewa kana yi sumuhu illa kalila sai ce wa yuqalu qama fulanun lailatahu ajma ana faɗa a yaren larabci sai a ce wane ya tsaya daransa gaba ɗaya dangane da na filfili sai ya ce wala allahu ta'asha kaga takan iya yiwuwa a cikin daren ya ɗan keɓanci lokaci domin ya ci abinci washtagala bi ba'dhi amri kuma ya dan kebanci wani lokaci ya kula da wasu lamuransa amma za a iya cewa kuma wani ya tsaya daren shi gaba daya alhali kuma ba daren gaba daya ba ya kula da wasu al'amura na daban sai ce ka annabnal mubaraki qadra akilal hadithain muttafiqai wato ka ce abdullahi ibn mubarak shi yana ganin gaba ɗayan waɗannan hadisai guda biyu ba su da cin karo da juna gaba daya wato sun yi dace ni suke nufi hadisin ummu salama da take cewa illa sha'banin ramadan kenan yana azumtar mafi yawan kwanukan ramadan kamar yadda ita anan aisha Allah ya kara mata yadda take cewa kana yasumuhu illa qalila يقول ينا شوى إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana azuntar mafi yawan watan sha'ban don haka kasancewar wannan yana nuna mana sunna ce mustahabba yawaita azumi na nafila a cikin watan sha'ban an gane ko yawaita kenan azumi na nafila a cikin watan sha'ban domin akwai hadisi sahihi wanda yake nuna cewa wata ne wanda mutane suke raukana da shi ko yana tsakankanin rajab da watan ramadan don haka kasancewar a nan kenan ina ga masu azumci wata uku gaba daya wanda in sun kama tun farkon rajab ba sa ajiyewa sai karshen sha'aban sha'abanan ramadan shi ma kuma sai sun hada da sitta min shawwal don haka wannan sabanin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne in ma wata daga cikin watanni wanda zaka yawaita azumi a cikinsa to babu kamar watan sha'aban da kuma wanda zai zo nan gaba shine watan muharram watan al-muharram shi ma ana buƙatar a yawaita azumi a cikinsa kamar yadda babi ne na musamman zamu iski to amma watan da manzon Allah ya fi yawaita azumi wani Aisha take cewa in ya ɗauka kamar ba zai ajiye ba sai mu ga ya ajiye wani bin kuma sai shi aban in ya kama kamar ma ba zai yi azumi ba sai in ya wannan sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ci gaba da azumi don haka malam sai yake cewa salim abu nadir ba ma ba daga cikin marwaita sun rawaito wannan hadisi daga abu salama daga aisha allah ikara mata yadda kwatancin riwaya ta muhammad ibn amr kenan don karka fahimci cewa wannan riwaya ce shabra mafi yawan marwaita sun rawaito shi daga shi abu salama daga aisha allah ikara mata yadda kamar yadda shi wannan kasancewar muhammad ibn amr ya rawaito daga abu salama daga aisha allah ya kara mata yadda kenan yana da wato mutaba'a akan riwayar wannan hadisi daga abu salama mun gane kenan iya abin da ake bukata musulmi ya yawaita azumi a cikin watan sha'ban babu ma ja'a fi karahiyati sawmi fi nisfi baqi min sha'ban li hali ramadan wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na karhancin yin azumi wato a rabi wanda ya rage daga cikin watan sha'aban kenan bayan sha biyar ga watan sha'aban akwai karhancin wato mutum ya yi azumi wanda yake na nafila saboda wato shine tiryan wata na ramadan lihadin ramadan ko kuma mu ce saboda watan ramadan kenan watan ramadan ko ana buƙatar mutum ya samu kuzari da nishadi wato dangane da tiryen shi lokacin da ya kama mutum ya dau azumi da nishadi kenan don haka shi wannan babu yake nuna karhancin yin azumi idan rabi wato ya rage kenan ga watan sha'ban ta ce wai hadari
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك